أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجاهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقال هو مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da kowa mai komai wanda cikin ni'imomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon salata ɗaya daga cikin sallolin farilla da fallar zamana. Muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'a. sanala da bayan ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatu da muke cikin littafin alƙawanin fiqhiyya alhamdulillah sati da ya wuce mun karanta karatu a cikin a mun karanta babu guda biyu babi na ashirin da biyu da yake magana kan jam hada zahar da la'asar da magaiba da isha dalilin da zai jawo a hadam azhar da la'asar da kuma kalan dalilin da yake jawowa a hada sallan magariba da sallan isha muka karata karatunsa muka shiga babi na ashirin da uku shi kuma yi magana kan abun da ya shafi sallan yaki domin yi bayani gwargwado na ce gani mafi za ta kafi baya. Insha Allah yau za mu tashi kan albabun rafi wanda shi ruka bani na ashirin da hudu. Filfasiri fitsafai wa fi fafilani. Shi ko wannan babin zai magana game da yin kasaru a tafiya. Kuma a cikin babin akwai fasul fasul guda biyu. mun sani fasaru wata rufta ne da Allah tabaraka ta'ala yayi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk sallah mai raka'a hudu idan tafiyar ta kai kamar yadda za mu karanta a gaba ma'ana masafa din ta kai yawan milamilai da malamai suka faɗa kamar da aka karɓa aka karanta daga gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk sallah mai raka'a hudu za a yi raka'a biyu ne to da ya ce cikin wannan fasali din a cikin wannan babi din akwai fasul guda biyu alfasulun awalu fasali na farko fi hukumin fasali cikin hukuncin fasal wa fihi khamsatu aqwali a cikin sa akwai qawlu ana zan tuka guda biyar في المذهب واجب قال لأبي حنيفة a cikin wannan fasali din game da hukunce-hukuncen kasaru cikin hukuncin kasaru akwai zantukan maluma guda biyar sai ce fil masar cikin masabar malikiya bai da ka ce wajibun wajibi ne Bala masabar malikiya din bai kaulin guda biyu. Bai kaulin da suka ce wajibi ne. Saboda ba kalliya biya ni wannan ya dace da abin da Imam Abu Hanifa yake gani. Wa sunnatu bai kuma kaulin da aka ce sunna ne. Wawal mashhur wannan shine zance shahararre a masabar malikiya. wa mustahabbu akwai kaulin cewa yin qasr mustahabi wa mubahu akwai kaulin cewa mubahi ne wa ruksatun akwai kaulin da ruksa ne ma dai duka kallu fadalan min al-ijma ce ruksa ne amma shi ne mafi karancin falala min al-ijma akan cikawa wala kuma mubaka li shafi'i saboda dacewa da imamu shafi ya dace da abin imamu shafi ya ba. Ta, wannan cewa wajibu ko musabun ko faru ko sattu ga inda zai zama dalilin faɗan. To menene tasirin cewa wajibi ne menene tasirin cewa musaji ne? Istimala yake fara'ayi da wasu rasu da biyu. Alfarkun awwal reshe na farko إذا أتم المسافر جرى على اختلاف في القصير yace idan matafiyi ya cika sallah da ya zo cika fiye ta ta kai yin masu da ya zo yin sallah ne sai ya cika to yanzu wannan cikawan da ya yi zai gudana kan sabani da ake da shi a cikin kasar menene sabani da yake fa'alar wujubi idan yin ƙasar wajibi ne, to yi ƙiru filmarsu wa bada, yanzu ya sake sallar. Ko akwai lokaci, a cikin lokaci, ba ba da kai ko bayan lokaci ya zai Kaga amfanin, kaga tasirin sabayin ko, in akan wajibi ne, yin kasar in mutum ya tafi yin tafiya dole ne ya kasar wajibin ne to yanzu idza atamma musafir in matafi ya cika sallarsa to ya qidu fil waqti wa ba'da yanzu dole ya sake sallar fil waqti cikin lokaci ba ba'da ko bayan sa bayan lokaci ya fita amma mu rike in an dau kaulin cewa wajibi ne وعلى السنة والاستهبال في الوقت إن ما تقول سوى ينكسر من كانت السنة وكما ينكسر من كانت فيها مساعدة so yanzu fil waqti in akwai sauran lokaci to yanzu ya sake ya yi kasar tun da cika sallan ne in me in sunna ne walisi ba ko musabi wa'alar rukusaki wani ba cikin kuma a kan rangwame ne shi fasaru rukta ne ko shi fasaru ibaha ne duka wannan karatu mun yi shi suna cin a halin matsayi menene fardu ko menene sunnatu menene musahabu menene mubawa menene makaru menene hawa kaga shi ibaha shi ne an ce abu an halatta shi ne wanda yake da mustawai tsarafai sani in ka yi shi ba ka da ladan maka yau baka da zunubi misali a abun rayuwa misali sai mu ce yanzu ya je sai ya yi nama na kaza misali akwai mai kaga in ya ce naman nan ma bai da ladan bai sai abubuwa ba ba zunubi shi ne ima'a kenan mustahabbi kuma abin da yake aikata za ka samu lada ko in ba ka yi ba babu sunubi ta sai wa alar rusaki wal wal ibadi la yu'i idan kuma an dau kaurin cewa yin kasar din nan ruksa ne ko yin kasar din nan ibaha ne to la yu'i wa lisan sallah kaga kauli guda biyar amma akwai in matafiye suka sallah to akwai kauli uku kenan kaulin farko in an dau cewa wajibi to yu'ayyidu fil waqti wa ba'da yanzu ya sake sallah in akwai lokaci ko ma bayan lokaci ya rika ina da kaulin sunna ne da mustahabi to in akwai lokaci ya sake ba lokaci ba amma in a kaulin ruksa ne da ibaha ne to la yu'ayyidu kaga kauli guda uku ce wannan farki na farko ce al-farqu thani in salla muqimun خلف مسافر أتم بعد صلاة ويصلى مسافر خلف مقيم فأربعة أقوال البطلان والإسماع معه والسلام من ركعتين وانتظاره بعد ركعتين حتى يسلم yace idan mazaunin gida sai ya yi sallah a bayan matafi shi wannan matafi ne kasu zai yi to sai mazauni sai zai bi shi sallah mun sani matafi ya bi mazauni ko mazauni ya bi matafi duka mazauni amma ya ma fi sauki mazauni ya bi matafi in matafi ya bi mazauni to a shan dukara ma duka ne makaruni ma mafi sauki shi ne matafiyin ya ja in ya sallama daga raka biyunsa sai shi mazauni ya tashi ya cika da raka biyunsa sai ta idan mazauni ya yi sallah a bayan madadi to shi a san ba da salami bayan matafiyin nan ya yi sallama sai ya tashi ya cika sallah wa in sallahu kafirun kalfa muhimmi idan kuma matafi ya yi tsalla bayan mazauni shi mazauni zai suka tsalla shi matafi zai kaso sai ya bi mazauni to ƙa'idar ya ka ce kawai shi dole ya suka tsallasa to amma sai ya fito fa alba to a kwanin yanzu ga zan suka guda hudu na farko a dubulanu kwai kawai da suka ce baya bayi ka tsalla don me saboda ba zai yi kai gani malin tsalla ba wani kawai ce wal itmamu ma'ahu ya cika sallar kawai tare da mazauni mutum da ya bi shi da ko ai sallar duka shi kawai na uku was salamu min raka'atayn in aka yi raka'a biyu aka yi tayya shi mata fi yi sallama ta mazauni ya cika wannan sallar ma'ana kaulin mazudu wani za mu ba da raka'atayn ya sa yi sallar kai kawai kuma da kace to ya zauna a zaman tayya ke ta sai yadda ta doyi har matafi mazaunin nan ya cika so wannan raka guda biyu nashi in yi sallama shi wata ya sallama wannan kauluka guda hudu ke da ba kauli mafi kyau shi ne wal itmamu ma'a in ya bi shi kawai ya cika sallar shi mun gane da wannan fasalin farko kenan ya kara sa biyu a cikinsa alfasul tsari fasali na biyu tun da ya ce babi ne shirin da wuri yana da fasalai guda biyu to fasali farkon makaranta to fasali na biyu fi shurutin kafi cikin sharuɗan yin kafin ne wayar sujjatun sharuɗa ne guda shida sharuɗa ne guda shida a wannan gun yana da kyau sosai mutane su ya yi karatu kan gasar na taɓa tambaya na ko kwanan nan wai kwafa da ya tafi yin sabis wani gari ya san wata shida zai yi ba ko ya san shekara ɗaya zai a garin ba wacce a ce maka wani kai ka sabbin bi niyyar zama a gari kwana hudu ba yakan sa ka yanke kasar ka cigaba da tunawa sai dai kai kasar ba yau to yaya wanda zai wata shida wai ai neman wani abu kace neman ne shekara ne ba kaga yana da kyau shi ilimi ba da tayi ba ne kawai abun da misali ya zo maka a'a ba idan shari'a tsamani hankali kar kawai ka ce za ka yi kiyas za ka yi hukunci kawai kai da kayanka ko ba da wai ba su yi hukunci da kayan sai sun sai a kusa kamar yaya idan misali a cewa abiyar babu nasi misali babu cikin kurani babu ciyayi sai su koma babin kiyasi babu yakin ma dari ko kaji to sai a koma to sai su tattaru malumar su zauna kan matsala sai su yi ijimaki kan in ma ba samu daidaituwa ba sai su matsala ce ma abokin ya safari to kar mutum ya rike hukunci da kayan ka tsaya ka tambayi malamai yaya hukuncin ga yake kaga hukunci ne mai sauki niyyar zama kwana hudu a garin da kaje yana hana yin kasaru sai dai kai kaso ba hanya to yaya wanda zai shiga to akwai sharuɗa guda shida mu rike su da kyau wannan matsalolin wato suna daga cikin abubuwan da suke wahalar da mu da matsalar wanda zai yi tafiya zai sha azumi ko mutum misali yana gwambalayi yana zuwa gwambalayi da safe ne mai sha ya sha sai ce wai ai ya ci mata biye shi ba mata ci bane to in da biye mata yawa sani ya zauna ya zo gwambalayi ya sha jayi ya daura ne ya tafiya kunji sai ya sha jayi sai ba samu mota ba ko ba samu fatin da ba ko an tafi daga nan zuwa kila kwani ko sai wannan ta lalace sai suka yi da kuma sunanta ai sai tafiya ta kan kama malami suka yi kai a matsalar maliki da ma yake azumin bayan yana da kyau tsayawa karanta waɗannan masakin da suna da matuƙar muhimmanci don mai don kar a yi daddaman mala abubuwa sai yanzu abubuwa da malamai su shigo da matsalar a ita kanta ma tsarki da sauransu wannan in kanta na ka shiga abubuwa da yawa za ka samu duk a bayan su da akwai sharuɗa guda shida eh an samu waɗannan sharuɗa sannan mutum zai yi kasar al'awar na farko ƙulu sabai tsawon tafiya wani ya zamani ya tuwa arba'u na milan shi ne dai mil arba'in da takwas alal masu ya ce a bisa rance shahararre za ka lissafi وابن حنبل saboda dacewa da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal kuma matsalar malikiya wakilan suka ce arba'u na mil arba'in ne wa kana abu ali ba imamu abu ali ba shi kan ma yake masiran salata ya mai sai da fiye ta kai tafiyar kwana wa kana zahiriya imamu dole zahiri yake aqallu ma yuqalu lahu sab wa bi karancin abin da ake ce mai tafiya kawai yace wa laukar da ila musari ko da ya fita zuwa gonar sa da zai yi kasar a guri masu matsalar zakiriya ba malikiya ba ba shafi'iya ba ba hanbaliya ba a ba halafiya ba duka wasu ba ma mu daular zakiri yace wa to sannan wannan mil 48 din yace wala yulafaqul musabatu min al-jihad wa al-wujud bal takunu kamilatan fi ahadihi ba za a ci za a haɗa tafiya da dawowa mil arba'in da tabbacin ba misali inda za ka je gina mil ashirin da hudu ne dawowa mil ashirin da hudu ka ce za ka haɗa yake ba za a haɗa tafiya da dawowa fal ya ce da kunu kani na tafi ayi a samu mil arba'in da takwas a cike a tafiya da haka a dawo ki wannan shi ne sharadin farko kaga in bai kai ba ke to bai kai a yi kasuwa in gane in bai kai wannan bayan ba to tafiyar ba ta kai a yi mata kaso ba ke azani na biyu an yi azima min awwal sukuratin ala qadin masabat min gairi taradudi ya daura niyyar tabin tafiya kawai farkon tafiya ya daura niyyar lalle tafiyar zai ba ba taradudi da samu kai kawo misali kila na so zai je karo sai yana tunanin to ko ya je duku ya tsaya ne a ko ya je kwani ya tsaya duku misali zai yi tafiya ko misali mai sauki kawai zai yi tafiya zuwa kano sai ya je kamar kwani sai kwara wace gari sai ya je garin gaba kila yana da wani kuduri a wani gari kuma kowace tafiya wata jami'a bai da tafiya a haka yi da kano to wannan ba kasan ne mun gani wannan sharafi ne biyu a salisu na uku an yafi da jihadar fara ya fi turul ha'imu wala man kare da iyakalar da adikin yanci a min aina wata da wannan matsalar ma mutane da tana da kyau sosai wato a fanta da kyau ya kamata shi ne ya zama ka san ina za ka yi shi ne an yafi da jihadar ya nufi ɓangare ɗaya zai je gari kaza shi yasa yake wanda ya rikici alhalin ya riga ya ruɗe bai san ma ina zai ba shi ba zai kasa ba dan bai sai ina zai ba haka nan wanda ya fita neman bawansa da ya bace masa wanda in ya samu bawan ko zai dawo inda ya samu bawan ta ga wanda bai sai ina zai to wannan shi ma ba zai yi kasar ba kaga kenan an yi da jiyar sharadi ne na hudu ya zama inda mutum zai je ya rubi ku kaza ne ba wai shi ma bai sani na zai yi kisa yake fala ya kasirul halimu wanda ya rikice shi ba zai kasar الرابع له أن يكون السفر مباحا فلا يقتل العاصي بسببه كقاطع الطريق والعبد اللامج خلافا لأجله ولا يشترط كون السفر قربة خلافا لأجله يتكلم tafiyar da mutum zai yi sharadi na wukiyar ta zama tafiya ce halattacciyar tafiya wanda tafiyar da zai samu zai je aikatawa shi ba ka tsaro kanka mun gane kamar misali asiyu dare masu tara hanya misali ya tafi daga nan zuwa kano kila sun saba wani gefe wanda za su kara bayan allah shi ma wannan ba ka tsaro kanka saboda tafiyar ta samu shi ko kuma bawan da ya gudowa ya guje wa iyayen gidan shi ko ɗan da ya gudu wa iyayensa ba su yarda ba yake kaga yana cikin sa amma sabani imam Abu Hanifa ne shi ko inda suna da tafiya ko waye ne ko inda suna da tafiya ko to shi ne ban kawai ne kasar wala yusarru qawlu safar qurban ba shar'an da shi abu ba shar'an da kasantuwar tafiyar da zama tafiya ce ta neman kusanci ga Allah. Mun gani wannan duka maza ya da ita. Misali, tafiya ce neman kuɗi kasu. Ko wani abu ba wai dole sai irin aikin haji. Mun gani ko ziyara haka duka ne neman ne kusanci ga Allah ne ba dole sai tafiya ka amma ne kan da zama sa. Mun gani ila maliya biya ne har yanzu akwai imam Abu Hanifa shi ba wannan ko tafiyar ne yake. kawai ne sunan ta tafiya kawai muke da ne ko kuma yana da hujjar mababa ne ba yake magana kar mai muji ba ce shi ya wannan haka mababa ne ba gaba yake da shi mamman shi ne shugaba imamu tabi'i na ke mai lakabi ba mu kana da yiwu shi ba ko wa imamu abu hanifa imamu tabi'i wa abu hanifa da imamu tabi'i babba ne sosai dan ya taba wuni suna tattaunawa da mali wuri kamar muna za a ne ce lalle yaron nan ma ni da ya kara ke ba ma wani ba ce lalle ma ni ya kara da babba ne dama ga bai ta su fakihi ne mun gane fakihi ne ba na wasa alkhamisu na biyar an yi jawo nan barada wa ma ya tasiri da yi minan bina'ati والمساكين والمساكين المعمولة عند الجمهور yace to sharadi na biyar ya wuce gare su tafiya mun gane sannan da abun da yake hada da gari na gini ko gonaki duka sai ya wuce su wanda suke rayuwa ƙarƙashin gari inda jumhur a gurin jumhur da ma na iya mana ƙa'idan malaman usulul in an ce jumhur shi ne mutum ukun nan su yi ittifai imamu mali imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal ko kuma uku ne daga cikin sun an ce jumhur shi ne uku daga cikin mazahib din nan sun harba kan magana mazahibul arba'a ke nan misali ɗaya ne bai yadda ba su ce a ce jumhur a gurin biyan malamai wata alabul majishi ibnul majishi ne ce bada salatati ayyami a ayyami buku da kai buku da salatati ayyami ya zama nisan birinku misali tsakanin gari garin su ne da ya wuce da gonakin gari da komai ya kai mil uku ratanci misali da da gonakin garin su to ce daga nan zai fara su mun gane wannan kuma sharadi ce daga ina ne za a fara yin kasuru jumhur suka ce daga ya wuce gonakin garinsu duk wani abu da yake tsamfare da garin ya wuce shi to daga nan za a fara yin kasuru ibn malik shi ne ta bayan ya wuce ma sai ya samu mil uku tsakanin gonakin gare su da inda yake sai baya kasu الثالث من شدة ألا يعتمد في خلال سفره على إقامة أربعة أيام خلالها وقال ابن عمر أكثر من أربعة أيام وقال أبو حنيفة خمسة عشر يوما ولو أقام على نية السفر أكثر من ذلك لم يقتدي الأثر وإن ذكر بلدا لو في آن وهو لو وطن لم يقتل وإن والإقامة ثم بدا له فيها فاختلف في تأثير نيته وإن الإقامة بعد الدخول في الصلاة فاختلف هل يتمها الآن ولو نواها بعد الفراغ منها لم يعيد والله أعلم يجد ya tsaura niyya ya zama bai tsaura niyya ba kuwa bai tsaura niyya a cikin tsakiyar tafiyarsa bai tsaura niyyar zama kwana uku a garin da zai gini da daransu ibn amalita bai daura niyyar fiye da kwana hudu bane shi abin sa sai ya daura niyyar zai yi fiye da kwana hudu mun gane abu ali ba yace sai ya daura niyyar zai yi kwana sha biyar kaga duka ya wuce lissafin ba duka kai bai kai lissafin wanda ya lissafi ba wanda ya lissafi shekara ne kuma ya sani ya gaya ba da misali mun zaka da misali zaka ce ma muka ji amma ba sani ba kwana ɗaya ne ko biyu ko kuma a lissafi kawai zai kai to wannan in ya je shi sai da wani an ja shi har ya kai shekara sai ke yin kasar da mako. Saboda bai san na ba kwana ba. Ma wanda ya yi niyyar, ta ga ƙauli mafi yawa a gurin malamai shi ne kwana ta yi. In gani? Wani wanda ma ne ya fi saba ne. Da zai ce a kan niyyar yin tafiya sai zama a sanarin zalika fiye da haka. Lam yamma da kasar ya ce ba ana shi kasar. Wa inda kana maladar da zan shiga gari lawofi alu kuma cikin gari akwai a iyalansa mun gane wa huwa lahu wa baru sai zama garin ya zama kamar gurin zaman tsari to lam ya kace ko kwana kai zai a garin ba zai kaso misali kina da mata a Kano sai abu ina da misali da Kano yana da misali iyalin sa Kano yana da iyali bandi to duk inda ya je tsakanin Kano da Gombe duka ba zai kasar ba dan garin kenan wannan ka'ida ce ba ko sosai a cikin fikiyo in dai garin kana da iyalai to garin ka ne mun gani ba fa garin su ma karka ba garin da kana da iyali a garin to in ka je garin ba za ka yi kasar wa yanzu wani tsamata idan mutum ya niyyar zama a gari sai ya ya yi niyyar lalle zai zauna fiye da fara hudu sun ba bada lafiya sai kuma yana cikin gari sai ko cikin da sai ya bayyana masa kan shi kan yi je shi misali yana gari da ya kuwa sai ya yi kwana ɗaya kila ya yi biyu sai yana tunanin kawai zai tafi gobe kwana na uku kaga da bai ɗaura niyya a farko ba za mu haka sun zai yi to yanzu sai zama da sai da yake gari gila ya yi kwana ɗaya sai yake kai gobe zai ce gila wani abu ya faru zai ce to wai shin maluma sun yi sabani shin niyyarsa za ta yi tafi cewa lallai niyyar da ya yi na na kwana hudu ne ko kuma kawai da yanzu sai ya ci gaba da kasar da tun da ya fasa kwana hudu to maluma sun yi sabani wasu suna ga niyyarsa za ta yi tafi wasu na ga niyyarsa ba za ta tasiri a nan makawai ta kuma. Dala mun gane matsala ne. Ya yi tafi kai. Tsakiyar tafi ya saura niyyar kwanan kunzi ko fiye da kwanan biyar ko fiye da kaga ba zai kasar wani ya zai Amma a hanya ta yi zai tafiya ta kai wannan milamilan da ya ko. So, ya zama kasar ta hanya ya tagari. Yanzu da ya tagari nan kaga cika sallah zai fara tun da ya yi niyyar. Zama a garin fiye da kwanan kunzi. to kila ya yi kwana ɗaya ko ya yi biyu yana suka tallafe ta kai gobe zai tafi kaga bai kai wannan kwanakin ba to wai shin yanzu wannan mutum zai ci gaba da kasar ne ko cika sallah ne sai suka ce yanzu cika sallah ne saboda niyyar sallah ce ta ci wasu ka ce a ko sai kasar wuta ya kama hanyar wasu kiri kenan duk sallar da zai ce a wannan lokacin da ya daure niyyar dawo mu to kasar da ba ba mu sani kasar banda magariba banda su su ba mu kita muka ce cikin sallona masu raka'a mun gano wannan matsalar mu wa in gama liƙa wata ba da dukuli fi sarari to wannan kuma shi ya kawo daga garinsu yana kan hanya kuma tafiyarsa ta kai a nisan da zai sa a yi kasar ne mun gane? to kuma garin da zai je kenan ya kai yin kasar kuma bai yi niyyar zama a garin ba kawai iya wucewa zai yi ya zo shi ya shiga sallah an fara sallah ya fara sallah kila za a a cikin garin da ya yi ne wucewa ya ɗaura niyya zai kasar tun da hanyar wucewa zai ke a sallan kuma ya ɗaura niyya to yanzu garin nan da na zo ba na tafi ba zan yi kwana ko zan yi fiye da kwana hudu to yanzu wannan hal ya cimmuha arba'an shi zai cika sallar tashi zai yi raka wurin ne ko kuma dai kasarin zai in yi idan ne daga wannan sallar sai ci gaba da kasarin sai ci gaba da cika wato ya zai sai ce maluma sun yi sabani kawai wasu suna da kawai shi kiyar ɗaure niyya sun da dama ce niyyar zama kwana ruwa gari yana sa mutum ba zai kasar wato kawai yanzu da cika sallar mun gani walau nawa da zai ɗaure niyyar kuma zama a gari wanda yana cikin sallah ne ɗaure niyya wanda kuma sai da ya idar da kasaro nga sai da ya idar da kasaro ya yi assalamu alaikum sai yi niyyar ka gari da zan zauna kwana ka ba da fara'i mina bayan idar da sallah ita suka ce lamin zai sake sallah kaga nan an ce lamin ta an ce yoyi saboda filan wannan filati ne wancan rubani wancan ma'adani ta bai da yi ke wannan kuma adani ka ga yi ne mun gane maganar na hau dama fili idan rubani mudarin sa ana mai ruwa farkon sa idan sulati ne da kuma shi da sulati mudarin sa ana mai ruwa in kana misali da harada kaga bai ne suka ce da hari mai kace in qalaka kaga suka ce ya gari kace karan suka ce ya kuru mun gane wannan matsalar in bai to mudarikin sa farkon harafin za a mai kuwa idan sulasi ne ko kuma ko sulasi rubai mu kuma mudarikin sa za a mutana shi sa ne yake lam yaqi ce lam yuhi ba ngani sai ya ce lambi mai sai ya ce lamya ngani ba zai tashi ba ne sallah falaha wannan matsalolin suna da rikici shi ta shi so mutum ya rikici sosai a kansu shi bidiyo ba a mai haka hawan kawa dole ka je ka tsaya kuma za ma kullum ina faɗan wannan ka'ida din kudu minan abuwa ila minan kutu ka bi karatu daga bakin malam kar ka je ka ce zanga kasuwa ka ce ka iya larabci za ka karatu ya sa ba za ka ga duk wanda zai zo wani jami'a kasuwa shi zai karanta sai ya yi shi ma hadisin ne ta yin yadda ya gada ma da jama'a ban da littafi lalata mutum da ya kai ya fassara mutum sai to da kajin girman malam to matsalolin ne masu rikici sosai da nemi malamai ku zauna ku san su to shi kuma ne kayan karatu ana so da yawan ɗalibai yanzu ba a samun zanci ne sai a daina karatu sai ka ga mutum sai ta damar malamai littafin karatu shine dama farkon karatu karatu yana jinji sana so ka bari ka samu tamki kila wani bai wuce in ya zauna gaban kila malaman shekara biyar zai samu tamki ba sai ya gaggawa kenan ne ta damar ma ko a ce kuma rubayyar dokta ko ya taɓa faɗan cewa ana maganan an ce a yarinya ko kuma ba da sadaki da kuma ba ce za ba da mun ba ma wani musamman za ba da sadaki bizini ne ko sadakin kwatan kwatan da fe sai ya shi da ya ya dauka kwatan kwatan da digiri sa ne da ramu ba sai ka ce ƴaƴan babban nan ce wani babban malamin sa ne ya gaya wata ce ana nufin ƴaƴan babban nan su ne tsarin su ne tsarin kaga yin wannan ba gaban malamin zai bara ta misali yarinya ce kana ta takwas za ka samu ya gwamna ya ce kana ta takwas sadakin zai zama da a'a ƴaƴan babban ne ta irin wayannan abubuwan ba ka zauna gaban malamin ka tana gane kuma abin da makaranta dai tana ban gane shi wannan muka da kuskure Allah tabaraka ta'ala ya tura da mu kuskure ne barkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi akan abadi na 25 kamar da sallar biyu marasa lafiya mu da gida da sun tana ba su lafiya mu ana da ana kara mana lafiya na mun da lafiya da ta cika su wannan kafin su wannan barka mu Allah ya kara ku kwalam Allah ba mu da lafiya ba shi wannan sai da Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki Allah ka tuma Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da kare ta alheri Allah ya wasa Allah ya ba da baki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah wa sallallahu alaihi wa Muhammad fatul mu'min الكافر لما سبق راسه الى الى الى المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله كان مبي ما هو ذا كراتو akwai muhazara da malamin da gabatar a masallacin malam farajini shi mafi mutubu da yake bayan kudasi na tukurai zai akwai malamin mu zai gabatar mana za mu zikirin juma'a can kuma akwai muhadara mai taken tattaunawa cikin ayar nan da Allah tabaraka ta ala yake cewa inna ma ya'muru masajidan lahi man amana billahi wa bil akhir zuwa karshen ayar da kuma wal farqu baina masjidil muslimin wa masjidil rar to insha Allah Allah kai mu a shi za a tattauna kai yana da kyau mu je mu domin mu halarci wannan tattaunawa ne Allah tabaraka ta'ala ya dakatar da mu kuma kuma ya koyi da lokaci insha Allah karatu kuma sai dan asabar za mu zora shi da asabar kun kullum mura karatu kowane rana kuma da tana mun je karanta da ranar ta alim da wanda ba ta alim assalamu alaikum